وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون قال الله سبحانه وتعالى وإن سبحانه وتعالى حرمنا أنت كل ذي ذكر dukkan dabba wadda take mai farauta wa hawa malam farraka sabihu shine wanda ya tsunsa ba a rarraba suke ba kan ibili ina misalin wannan dabba da aka ce an haramta kamar raƙuma wannan ami ko jumuna mun haramta wannan alallazi na hadu bisa wanda suka ce su yahudawa ne wanda suka ce su sun tuba sun mubi zalika abinda su ake kiransu yahudawa la'annam hadu domin sun dawo ai raja umin ibadatul ijil ai sun bar bautar dan marage da da suka dauka a wannan zuhurin duk makarantar nan bakwai bisa ramar zadi ne da fa zuhurin amma akwai kira a shazza wato wadda take wato ta fita daga wannan shine a zuhurin akwai kuma kira a zifirin akwai zifirin kuma akwai kuma lugga ta biyar ashirin a kalmar zukur din ita ce uzuru amma na uzuru din ba wanda ya karanta da ita a cikin karatun qur'ani amma wancan guda hudun akwai guda ɗaya ɗaya sabiya ce guda uku ko shan zaini shine zukurin zifirin zifirin da wayannan da shan zaini wa min al-baqari harramna alaihim shuhumahuma mun haramta kitse gare ga yahudawa minan bakari na shanu wal ganami da kuma na tumakai da awakai asuhum kitse wato jam'u sarbin shamu baki kuyu ga shirkar shawal am'a da kitse ne wanda yake ba mai kauri ba da yake rufe tubura da hanji wato sai dai walakin murada bihi huna asham ladhi ala kashf faqat wato wanda yake kan hanji a kadai shine wanda yake aka haramta masa illa ma mana zuhuruhuma sai ko abinda bayan sai dauka ai ma alika bihi min kidan da yake a bayan dabba a jikin bayan dabba to wannan ba a haramta musu ba awa mana su hawaya ko kuma zama hanji ta dauka al'am'a'u don mu hawiya a au hawiya ko da jabin hawiya a wuri ko jabin hawiya aw ma ta da bi azan in ya sa wanda aka ranta musu shine wanda yake jikin tubura ko wanda yake jikin timbi to wannan ne aka ranta musu ko wanda yake a tudanya da kashi min daga gare to shamul iliyat shine kitsan da yake jikin cinya to wannan ma ba a haramta musu ba fa innahu uhilla lahum duk wannan an halatta musu duk wannan an halatta musu ba a haramta musu ba zalika wannan haramcin zalika tahrim wannan haramcin da aka yi musu jazaina sakamako ne muka yi musu sakamako ne aka yi musu bi bagayihim da sababin zalincin da sababin zulmihim da sababin zalincin su bi ma sabaka fi suratul nisa'i da abin da ya gabata a cikin suratul nisa ya kan sanyo min alladhina hadu harramna alaihim tayyibati nuhillan lahum wa saddihim an sabilillahi kaseera wa aklihim riba wa qalluhu an to wa aka ba Allah su ladi wa qawmuna qulubuhum qulubuna gulub wa inna haqiqa mu da sadiquna masu gaskiya ne fi ikhbarina a cikin labarin da muka bayar ko fi akhbarina a cikin labaran mu mawa'idina da alkawurran mu da alkawuran wannan dalili shi ya kawo aka haramta musu ba wani dalili daban da muka ba da labari ba anna sababa zalika tarimin sababin wannan haramtawar huwa bagayin shine zalincin la kama kalu ba irin yadda su yahudawa suke da'awa ba na cewa haramaha isra'ilu wai annabi yaqub ne ya haramta ala nafsi ga kansa kana mukutaluna bi suke cewa wai ai suke da shi da suka haramta ta fagar ka zabo fi zalika sun yi ƙarya a cikin wannan bari haramcin ma bai auku ba sai ko bayan zuwan annabi musa kafin zuwan annabi musa duk wayannan halal ne wa kitsan nan da sauransu da halal ne ga su banu isra'ila kuma wannan ba a taɓa haramtawa ba ga wani da yake kafin su su ne farko wanda aka haramtawa ko a shari'a annabi ibrahim ko a shari'ar waninsa bil hususi al-ibila annabi yaqub ya haramta wa kansa ne cin naman raƙuma shi kadai bai ce jama'a saba ma su bi shi saboda ya samu waraka ko saboda warkewarsa daga ciwon gababbal daga ciwon ba wanda ya fama da shi hakika raddi a kansa ya gabata inda Allah ya ce kullu dalika na hillan libani isra'il fa in kazzabuka فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين فإن كذبوك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جئت به in maganar nan da ka faɗa musu suka ce ai ba gaskiya ba ce suka ce baka zo musu da gaskiya ba fa kullum ke ne da su ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbukum ubangijinku zu rahmatin ma'abucin rahama ne wasi'atin mai yalwa haisu lam yu'ajilkum bil uqubati inda bai gaggauce ku da azaba ba wa fihi taladdukum ai fa imhalu ne kafiri da ubangiji yake saurara wa kafiri kafiri yana kawo karyatawa ga addinin Allah yana kawo karyatawa ga littafin Allah yana kawo karyatawa ga manzon Allah amma tare da haka Allah bai gaggauta rikonsa da azaba ba min sa'ati rahmati yana daga yalwar rahmarsa fa idza taba idan kafirin nan ya dawo ya tuba khalladahu fi rahmati sai Allah ya dawamar da shi a cikin rahama wa fihi talatuhu akwai tasasawa a ciki bid'ain ila iman a wajen kiran su zuwa imani da wato ana nuna kiran su zuwa ga imani wanda ake fada magana da tausasa wato su dewa haka din yakan sa ya fi tsayawa ya tunani akan abin da ake faɗa masa fiye da in ana faɗa masa magana da kausasawa wani sau da yawa ko da abin da ake faɗa masa gaskiya ne amma zama an faɗa masa da kausasawa da tsanantawa to sai ya ringa hangen ai reni kawai ake so a kawo masa ba zai taɓa tunani akan shirya ba a zai ringa ganin kamar reni shi kamar sa ne za a fuskanta da wannan amma in an fuskance shi da tausasawar to sai fi tsayawa ya saurara ta yi ya karɓi shari'a saboda cewa an fuskance shi da tausasawa shi yasa aka ce mai kira zuwa ga Allah dole sai ya amfani da tausasawa guri da yau udu ila sabili rabbika bil hikimati wal mau'izatil hasanati ɗaya daga cikin malaman malaman mu da aka yi a nan garin wato mahmud dan hassan sanka yake cewa bi qawlin layyinin khalid izama تهاجم بالنصيحة يا حكيم وما في فعله وترك النفس ما تعتاده حرب فلا تدع التلطف يا عليم وما في دينه جاء الخلاف فلا إنكار لكن من يقوم يا رب الخلاف يقول يا ذا تجنب مثل ذا خير أمين بقول لين حادث kai mai so kai faɗa mutane gaskiya lallai ne kai kokari duk zan za ka faɗi gaskiya da ka ringa tausasa magana ka ce mutane sun tsananta sun wajen ɓanna kai ma bara ka tsananta a wajen faɗa musu maganar a'a in kai haka sai haka ɗin ya bayu zuwa ma a ƙi karɓar maganar taka shi ya sa falata da ittalar dufa wato watarkun nafsi mata a tadu harbu zuciya kamar abin da ta saba da shi yaƙi ne babba falata ta da italar dufa shi yasa kakka ba tausasawa wajen kiran mutane ga addini lalle kai kokari ka tausasa don in ba a tausasa din ba an ɗaura yaƙi ne yaƙin ya zamo biyu abin da bawa ya saba da shi a ce ya bari yaƙi ne babba kuma gashi ana faɗa masa magana da tsanantawa wani yaƙin ake masa shi yasa sai ya zamo ya tawaye dandana wala yuraddu ba su ba wanda isa wato wato da fa bi zalika da yake fi tana dufin ya ije da wannan ne ma yuqalu abinda za a ce inda muka tarar zahiri ai abin hukuntawar zahirin nan a ce faƙurin rabbukun zo iƙamin shadidin amma a maimakon a ce faƙurin rabbukun zo iƙamin shadidin ubangijin ku mai azaba ne mai tsanani za ku je ku ga yadda zai muku amma sai aka ce a faƙurin rabbukun zo rahamatin wasi'a a ce ne da su ubangijin ku mai rahama ne mai yalwa guri da yawa a ƙur'ani duk irin wannan usulobin ake nufi kamar a ƙarshen suratu fadir kaga bayan da aka kawo magana ta ban tsoro kai za ja ajaluhum a maimakon a ce fasa ya rauna ma ya kawo bihim sai aka fa inna allaha kana bi ibadihi khabira Allah yana sane da bayansa kaga aka sassauta maganar bayan ta taho da ƙarfi inda za a ƙare ta ne da tsanantawa to amma sai aka tausasa saboda ya zamo su wanda ake kira su kwantar da hankalinsu maganar ta a gane gaskiya ne koyaushe ƙoƙarin da ake a gane gaskiya in an gane gaskiya to shine an yi nasara wala yuradu ba su amma fa a sani ba wanda isa ya mai da azabar Allah iza ja idan azabar tasa ta zo anil qawmi wato abin da yasa fa ja ba ai ba da amsa bi an bi an taladdafa da cewa ya tausasa da bi an taladdafa bi du'a'ihim gyara da a wajen ko irin wannan nusa taladdafa lamun ne da farko ubangiji ya tausasa ne da kiransu ilal imani zuwa imani liyat ma'atta ibu sai kuma ta ce liyat ma'atta ibu don wanda ya tuba ya sa rai wala ya asa kai ya yanke kauna mutum ya tuba shi kenan komai sai ya gyaru wala ya ba su ba a mai da azabar allah iza ja idan azabar ta zo an yi komin mujirmi daga mutane masu ɓanna duk mutumin da yake mai banna to fa ya tabbata an azabar Allah ta zo ba wanda ya isa ya kare shi wal ma'ana abinda ake nufi la yuraddu azabuhu ba mai da azabar Allah amma lamatu daga wanda yake tuba wa mata alal kufri ya mutu bisa kafirci fa adma ahum fil rahmati fil jumlatil ula ubangiji ya sa musu rai a cikin su samun rahama a jumla ta farko amma kuma ya kore wannan fal itirara ya kore rutuwa kaddan an ce Allah mai rahama ne to fa kan wani ya rudu da haka ya ce to shi komai ma ya iya yi a ƙarshe ya gamu da rahamar Allah aka ce a ba haka abin yake ba duk da an ce zu rahmatin wani fal itirara bil jumlatin saniya duk yaran yayi to sai qulul ladzina ashraku سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون سيقول الذين أشركوا دسنوا وإنن دسكتار الدون دا الله ذاس هذا وأن إهبار من الله بعد الأبار ندق الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قال نبي صلى الله عليه وسلم بما يقوم منهم da abin da zai afku daga gare su fil mustaqbali a nan gaba abin da bai riga ya afku ba amma aka ba da labari da cewa zai afku waƙad waƙa abin ko ya afku kamar yadda Allah ya kaito daga gare su a suratul nahl inda Allah ya ce wa qala allazina ashraku law sha Allah ma banna min dunihi min shay'in nan wala aba'una qaluhu kafirai sun faɗi wannan magana ne don ƙoƙarin su nuna wa mutane cewa wai akan gaskiya suke ba wai suna kawo hanzari ba ne daga aikata wannan miyagun ayyuka da suke aikatawa suna da'awar lazimatun lirira cewa nufin Allah ta lizinci yaddarsa wai duk abin da Allah ya nufa to ya yadda da shi shi yasa Allah baya nufi sai ko abin da ya yadda da shi shi ko kafircin nasu Allah ne ya nufe su kafircin ashe kenan ya zamo ya yadda da kafircin shi yasa wasu ke cewa da manzo me yasa zaka ce za a yi mana azaba bisa abin da Allah ya nufa daga gare mu ya yarda da shi hasilun wa hasilun raddi tilka shubahi hasilin raddin wannan rikicin da kafirai suke kawowa shi ne ka ce don Allah ya nufi abu to wannan ba wai yana nufin ya yarda da shi ba wa gayarat amran wa hukuman warira kama sabat iradar Allah ta bambanta da umarninsa Allah yakan nufi abu amma bai umarni da shi ba Allah ya nufi sabo daga wanda ya saba masa amma bai yadda da saban ba wala yarra li ibadihi kufra bari Allah yakan nufi abin da yake mummuna amma kuma bai yarda da shi ba kuma Allah yakan nufi abin da yake kyakkyawa kuma yarda da shi kowane abu yana afuwa ne da nufin Allah ba wani abu da yake afuwa ba da nufin Allah ba a imani da qara'u da qadaru wajibi ne akan dukkan musulmi to sai ya kulu lazina ashraku da sannu wannan da suka tare da wanda Allah za su ringa cewa lausha Allahu wai da Allah ya nufa ma a shirakana da ba su tare da wani ba da Allah da ba su shirkan nan ba na hannu wala aba na ko su ko iyayensu wa hazil muqaddamatu wannan muqaddamar maganan nan sadiqatun gaskiya ne da Allah ya nufa da ba su shirkan ba ai da Allah ya nufa da ya shiri kowa gaba ɗaya da ya nufi kowa gaba da ya shiri kowa gaba ɗaya da Allah ya nufa to amma tun farko da Allah ya halitta ya ware wannan yace wannan ɗan wutan ya ware wannan yace ɗan aljanna ne kuma ɗan wutan nan koyaushe za a hore musu aiki na ɗan wuta ɗan aljanna nan koyaushe za a hore musu aiki na ‘yan aljanna fa amma mana dai wata ke wasa daga bilifsu ne fusu ne surhu lilisu ne wa ma man ban kaza wata wale wasu da ban bahila wata gane wa kaza ba bilifsu ne fusu ne surhu lilisu ne shi yasa yadda manzo yake faɗa ne kullum mu yassaru lima hulika li ajalihi a hadisi wanda yake mutawatiri ko kullum mu yassaru to kowa a cikin halitta abin horewa ne ga abin da aka halice shi saboda shi to amma kuma lakin sai dai tawassalu biha sun sadu da ita ne ila muqaddimatin kaziba zuwa magana wadda take ba gaskiya ba ita ce wata harimu na bi fa ishrakuna wata harimu na bi mashi'ati fa huwa rarin bihi wannan fa huwa rarin bihi din muqaddama ce wadda ba gaskiya ba Allah bai yarda da hakan ba a tare da wadda muka yi da Allah in ji kafiran nan da haramta wadda muka yi da nufin Allah ne ashe Allah ya yarda qala ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala yace kazalika kazzaba allazina min qawli irin yadda wa'annan suka faɗi maganar nan da ba gaskiya ba haka ma al'ummun da suke kafin su suka faɗi maganganun da ba gaskiya ba ko suka karyata rusulahum manzanninsu hatta zaƙo ba sana har dai a ƙarshe suka ɗanɗani azabar Allah ta baraka wa ta'ala wato wannan kazalika kazzaba lazina min qablihim ba da haƙuri ne ake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa mislama kazzabuka irin yadda wa'annan suka karyata ka wala musaddiquka bima ji'ta bihi ba su gaskata ka ba a cikin abin da ka zo musu da shi daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala to kazzaba al'umam sabiqatu anbiya'ahu al'umman da suka gabata suka kareta annabawan shi yasa ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba kai ne farau ba a cikin azo da gaskiya amma waɗanda aka zo wa da gaskiya a maimakon su yadda su tsira a maimakon haka sai su dawo su karyata wanda sun jawo wa kansu halaka qul ce ne da su ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal indakum min ilmin kuna da wani sani ne min din za'ida ce ilmin din shine mubtada a indakum kuwa shine labarin zarafin shine labarin wato an ƙara min a cikin mubtada bi anna saboda ya zo a cikin hiyazul istifham bi anna la rarin bi zalika cewa Allah ya yarda da haka kuna da hujja akan cewa Allah ya yarda da kafircin da kuke da bannar da kuke faturju lana in dai kuna da hujjar to ku bayyana mana ku bayyana mana man mu gani ai la ilma indakum ai ba sani gare ku wato istifhamin inkari ne wanda yake ya dauki nafayi ana musun a ce suna da sanin ana kore sanin ana kore hujjar daga gare su ba ku da hujja a gaba daya in tattabi'una ba abin da kuke bi fi zalika a cikin abin nan da kuke faɗa illal zanna sai ko zarar zato zato kawai kuke kun zata ne kuke canki faɗi wai nan tuhu ila ta rasu abin nan ne da kuke faɗa kaddarawa kawai kuke ko ƙarya kuke takzibu na fi kuna yin ƙarya ne a ciki ul
قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل كيني دسو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحجة البالغة إلا أن تكون لكم حجة إنكو باكد حجة أكن أبندا كوكاي دعوة to Allah yana da hujja cikakkiya a ta matu cikakkiya shi yasa falilal hujjatul baliga jawabin sharadi ne wanda yake muƙaddari akan shafe adatu sharɗi tare da sharaɗin sai a kawo jawabin nata kamar yadda a waƙa akan shafe jawabin sharaɗin a kawo ko tare da ma sharaɗin kansa a kawo adatu sharɗi kamar ƙalar banatul ammi ya salma wa in kana faƙiran mu'udiman ƙalat wa in faturi falausha da Allah ya nufa hidaya ta ku da a ce Allah ya nufi shiryar da ku lahada ku da shi ya shiryar da ku ajma'ina gaba daya walakin nahu lam yasha zalika sai dai Allah bai nufi shiryar da ku ba falam ya hasul wannan ne yasa shiryar bata samu daga gare ku ba yasa duk wanda ka gani yana tafiya akan bata akan ba daidai ba to ka gane Allah ne bai nufi ya tafi akan shiryar ba shi yasa ya za ka yi kuwa kamar ya hadi mana rallalla wa isa yake zai shiri wanda Allah ya batar ko da yake cewa kuma ka gane haka ba wai yana nufin ka zira masa ido ba a'a ka ci gaba da faɗar shirya yan ba ka sani ba ko a ƙarshe Allah ya nufi cewa zai shirya kuma la kulli halin yankan hanzari ne ai gare shi ta yi ɗore bisa batan in ya koma ga Allah yana bisa batan nan ya ce yo ai da ba wanda ya tsaya faɗakar da shi da a ce ya samu mai faɗakarwa ai da ya gane yasa koyaushe a ci gaba da faɗakarwa fa innaka in ballaga tahum murwa uzuruhum a yanda shi Abdullahi dan fodo yake faɗa kul kene da su قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلما ku zo da shuhada aku ahalin shuhada aku ku zo da masu yi muku shaida ita halumma din nan takan zo lazima takan zo kuma muta'addiya wani wakacin takan zo lazima kamar na suratul ahzab wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina to anan halumma ta zo lazima ne ba ta da maf'uli iyakar ta fa'ilinta wanda yake mustattiri wujuba tunda yana cikin guraren da damiri na rafa yake istitari wujuba yanda jalaluddin suyuti yake fada a cikin fari wasatar marfu'in bi amrin lazima wa duna ya murari'in wasmaihima wa fi'il al-istisna'i wa ta'ajjubi wa af'al at-tafrili fa hafaztu ko wasmaihima sunan fi'ili amri da sunan fi'ili murari duk yana cikin guraren da dole ne lamiri na raf'a ya zamo ya yi istitari haka nan al'umma kuma takan zo mu ta'addiya kamar anan daman dai guri biyu ne ta zo a qur'ani ko da anan suratul al'ami da kuma suratul azabi anan suratul al'ami ta zo mu ta'addiya tana da maf'uli shine shuhada'a yasa nan ma'anar ta ahalin inda ko take ta zo lazima sai zamo ma'anar itu ku zo kuma ta hannun ma akwai lugogi biyu a cikin akwai larabawan hijab wanda shi ne cewa ba a hada ta da wani lamiri ba a hada ta da alamar tanisi ko alamar tasniya ko ta jami za ka ce halumma ya zaidu halumma ya zaidani halumma ya zaiduna halumma ya hindu halumma ya hindani halumma ya hindani akwai kuma lugar banu tamimi wadda su suna sa mata alama a lugar za ka ce halumma ya zaidu halumma ya zaidani halummu ya zaiduna a halummi ya hindu halumma ya hindani halmumna ya hindatu ita dai luga hijaz din larabawan hijaz da ita qur'ani yazo da ita qur'ani yazo a ce ne da su ku kawo na su muku shaida mana allazina yashhaduna wanda za su iya tabbatar da cewa annallaha harrama haza Allah ya haramta wannan allazi haramtu muhu abinda ko kuka ce haramun ne ku kawo ku kawo wannan wato umarni ne na kurewa ba wai ana nufin su zo da su din ba tunda ba za su zo da su ba amma ana so a kure su ne a nuna ba su da wata hujja a kai ba su da wata hujja wato shi yasa amurta ajizi amri ne na gajiyarwa kamar na kunu hijaratan aw hadidan ne amri ne na ta'ajizi ko fatu bi suratin da amri ne na ta'ajizi amri yakan zo don ta'ajizi amri bayan zuwansa don umarni yakan zo don wasu ma'anonin wajen guda 28 yadda jalaluddin suyudi ya kawo su a kaukabu sadi ko a fa'in shaidu in sun ce su suna da dalili a kai falata shahar ma'ahu to kakka gaskata su la tu saddiqu kakka gaskata su wala ta milli qawli kakka karkata ga magana su wa hada idabul lahu wannan magana ce ga manzo sallallahu alaihi wasallama wal muradu amma abinda ake nufi gairuhu wani manzon Allah listiharati alai dan namun bayan da za a yi gaskata su ana faɗa manzo ne sallallahu alaihi wasallama amma magana ba tasa bace ta waninsa ce tunda shi afkuwar haka daga gare shi abu ne wanda ba zai yi ba wala tattabi hawa allazina kazzabu bi ayatina kakka bi san zuciyar waɗanda suka kareta da ayoyin Allah ka bi san zuciyar wanda suka kareta da ayoyin Allah shi ma dai wannan magana ce da aka faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba shi ake nufi ba domin daman shi ai bayan da za a yabi son zuciyarsu tunda shi ma'asumi ne al'anbiya kulluhum zu ismati dukkan annabawan Allah ma'asumai ne yanda Jalaluddin Suyuti yake faɗa a Kawkabus Sadiq wallazina la yu'minuna bil lahira da kuma wa'anda ba su yadda da lahira ba wa'anda ba kakka bi son zuciyar wanda ba su yadda da lahira ba wanda wannan magana ba sanda take aiki irin yanzu a yanzu ne waɗanda ba su yarda da lahira ba suke zama su tsare-tsare su ce kuma tsare-tsare nan sun zama na duniya ai kowa ma sai ya bi an zo wani zamani na aulama wani abu wai da ake kira aulama globalization cewa komai ai ya zamo a tafi ɗaya duniya ta koma kamar gari ɗaya kama a haɗa ai komai tare sai su gama tsare-tsarensu a matsayinsu na basu imani da lahira ba amma su ce kai da kai imani da lahira ai sai ka zo ka bi to ba kai ba bin son zuciyar allazina la yu'minuna bi lahirati wanda ba su imani da lahira ba kai da ka san za ka koma ga Allah duk abin da za ka yi ka ringa tattalin komawarka ga Allah su ka kyale su ta yi duk abin da suke yi biya kasu daman nan duniya ba za su samu damar yin haka a lahira ba gani suke yi daman iyaka abin duniya to ka kyale su da wannan zato nasu wahun bi rabbihim ya'dun alhali suna daidaita wani da Allah yushrikuna suna tare da wani da Allah wal ma'ana abinda ake nufi la tatabi allazina yajma'una bayna takdhibi bi ayati llahi wa bayna kufri bil akhirah kakka bi son zuciyar waɗanda suke tarawa tsakanin ƙaratawa da ayoyin Allah da kuma kafircewa da lahira domin duk wanda ya kafirce da lahira ai ya ƙarata da ayoyin Allah ko tunda ayoyin Allah ai sun zo da cewa akwai lahira wa baina ishraki billahi kuma suke tarar da Allah fi awaim a son zuciyarsu abinda yake na Allah ne amma suke ɗaukarwa su ba kansu yin doka ta Allah ce wani ya doka ya ce dole abi ai ya ɗauko abin da yake na Allah ya ba kansa inil hukumu illa lillahi ولا غير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا أي بقى هنا ما يكونش إن بقى الله قل تعالى قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا مم.
وبالوالدين إحسانا مم.
ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن مم.
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون wacce ne da su ya rasulallah ta'alau ku zo ku zo At- a- a- atalu na karanta muku a ƙora'a zan karanta zan karanta muku ma harrama rabbukum alaikum abinda ubangiji subhanahu wata'ala ya haramta muku ka annahu qala kamar ya ce aqbilu ila al-ma'alik fito zuwa abin da yake na ɗaukaka hukunci na Allah ba hukunci na mutum ba mutum kamar ka wanda ba da abin da ya fi ka sai wata dama da ya samu a duniya ya ce wai zai hukunci ko zai tsari dole ka bi a ina ba haka abin yake ba ga tsari na Allah ga hukunci na Allah ka zo ka bi shi zan karanta muku abin da Allah ya haramta gare ku Ah, la'anna man sami akamal lahi domin duk wanda ya ji hukuncin Allah wa qabilaha ya karbe ta binusin da nasiha yana cikin mafi daukakar daraja kai da kake bin hukunci kai ne madaukaki kada wani dan bana bakwai ake cewa ne ya ringa nuna ma cewa shi shi ya san me duniya take ciki ai duniyar a hannunsa take ga tsari sabo ka karba ka bi shi ne a ci gabanka ko shi ne wayewarka ko shi ne ganewarka ba wani ci gaba a cikin barin tsarin Allah ba wani wayewar kai a cikin barin tsarin Allah cikakken ci gaba cikakken wayewar kai cikakken ganewa yana cikin a tsaya abu tsarin Allah tabaraka wa ta'ala domin duk wanda ya karɓe ta ya bin tsari na Allah to yana cikin mafi ɗaukakar daraja zan karanta muku abin da Allah ya karanta muku an wannan an ɗin mufassira ce Eh, wato saboda a baya akwai maganar da yake ta kunshi ma'anar ƙauli amma banda harufan ƙauli shine atalu atalu kamar a kulle yana ɗauke da ma'anar abu amma ba ɗaya da ba harufan ƙaulin a ciki wa ba ana ma'anar ƙauli lal hurufi kar fassaratil jumlata fi zikri wa rad أجلكم الجنة بعد النور أن سناء الفلك به تسوب أنا آيوين غدابي أكاكا وحصل ما ذكر في هاتين الآيتين هذا من أبن أكا متى آيوين غدابي أشرة أشياء أبو goma ne guda biyar aka ce a bari da sigar an yi hani daga aikatawa ne guda biyar ko da sigar umarni cewa ana neman lalle a aikata an gabatar da abin da aka yi hani daga gare shi wa kuddimal manhiyu anhu ko wa qaddamal manhiyu duk kowanne yayi an gabatar da wanda aka yi hani daga gare shi domin ije abin da zai cutar abin gabatarwa ne bisa jawo maslaha yanda wa a- wato mai manhajin munta da yake faɗa shehu zarroko a ja- a dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalihi fa huzma nukila koyaushe idan ya zamo in aka yi abu za a samu banna kuma za a samu amfani gwamma a bar yin abu domin gara a bar banna da a ce an jawo amfani domin ta a jawo amfanin amma barnan nan da ta zo ta tafi da haka bai kenan akan kenan ba a yi ba a kome ba ya samu darul mafasidi muqaddamun ala jalli masalihi fa huzma nukila domin abin da aka yi hani daga gare shi abin umarni ne da a nisance shi a gaba daya shi ko abin da aka yi umarni da shi gwagwadon iko ne saboda abin da ya zo a hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk abin da na hane ku daga gare shi to ku bar shi gaba daya abinda nan wace ku ko da shi ku aikata gwargwadon ikonku an shigar da umarni da biyayya ga mahaifa a tsakanin manhiyatun da mamuratu don lura da sha'anin biyayya ga mahaifa yin biyayya ga mahaifa babban magana ce a addini don zamowar biyayya ga mahaifa ya fi kowane abu wanda yake wajibi girma bayan kaɗai ta Allah bayan kaɗai ta Allah to babban abin da ake bukata daga bawa ya biyayya ga mahaifa wannan abubuwa goma da aka faɗa a wannan ayoyin ba ta sabawa da sabawa al'ummu dukkan al'ummu an umarce su da zuwa da su wato su bar abin nan guda biyar su zo da abubuwan nan guda biyar haka nan ba ta sabawa da sabawar zamanai bari baki ɗaya ma'abuta addinai sun gama a kanta abdullahi abbasin allah ya ƙara da a gare su ya ce wannan ayoyi ne muhkamai lam yansahunna shay'un ba abin da ya shafe su bi jami'in kutubi a baki ɗaya littattafai wa hunna su dinnan muharramatu abiban haramtawa ne akan bani adam gaba ɗaya su ne asalin littafi wanda ɗaya aiki da su da halal jannata ya shiga aljanna wanda ya basu da halal nara zai shiga wuta su menene la Allah tushriku bihi shay'an abu na farko shine kada ku tarar da wani abu da Allah nan aka ce ma harama rabbukum alaikum amma kuma a ciki akwai abin da yake umarni ne ba haramtawa ba wasu shila an garkitar wannan bayan haza cewa wannan ya tari anna jami'a ma ya ci muharram ya kuma cewa baki ɗaya abin da zai zo haramun ne ma anna ba rahu mamuru bi fi'li tare da cewa wani abu a ciki an yi umarni da aikatawa ala sabili wujubi sun cewa lalle lalle to za a ba da amsa da wasu amsoshi yana da gare ta cewa haramci a cikin abin da aka hane daga gare shi zahiru a fili ne wani dangane da abin da aka yi umarni da shi kuwa dangane da isna da kishiyarta ne duk abin da aka yi umarni da shi to an yi hani daga kishiyarsa ko an yi hani daga kishiyarsa abin da ake nufi a harama fi'ilan ya haramta wasu ayyuka su ne manhiyatu aw tarkan ko kuma bari su ne mamurat wanda shi matar kudin nan ai fi'ilu ne ko yanda yake ya fi inganci yanda malamai suka suka suka tafi a kai cewa shi matar ku fi'ilu ne wa minha yana daga amsar da aka bayar ana fil kalami hasfal wawi ma ma'ada cewa akwai shafe wawi tare da abin da ta adabta a magana yanda mai ibnu malik yake faɗa alfiya walwawu qad tuzafu ma ma adafat ko walfawu qad tuzafu ma ma adafat walwawu izla nafsa wa hayam faradat bi adfi amilin muzalin qad baqi ma'muluhu dab alwahmi nutqi to wata gadiru yanda za a kaddara wajen ma harrama rabbukum alaikum wa ma amarakum bihi to an shafe wa din da ma amarakum to sun mafarra a ba da zalika alal maskuri wal mahazuf sannan daga baya aka kawo santarwa bisa abin da aka ambata da wanda aka shafe wal aqrabul al amma amsa ta farko ta fi kowace kusa da a karba shine cewa kad ku yadda ku tarar da wani abu da Allah la fil aqwal ta ku faɗi wata magana da take nuna kun tarar da wani da Allah ko da za a ji wasu sukan ce annabi ya bayar ko abin da ya kama da haka to nan bisa majazi ne amma a hakika ba mai bayarwa sai Allah yanda yake ba mai hanawa sai Allah amma zamowar annabi sababin bayarwa domin Allah ya faɗa ba ma wanda yake sun kai annabawa ba ba shugaban annabawan ba ma wanda ma ba su kai matsayin annabawan Allah ya faɗa wala in sa'ala ni la udiyan nan akan samu a cikin bayina wanda in yace wallahi in bayar sai na bayar din don annabi yace Allah ya baka Allah sai ya baka a sannan ya zamo kamar annabin ne ya baka kenan ko ko a kira wani shehi ko waliyi na Allah a ce ya bayar to shi ma a nan a bisa tafarkin majazi ne amma ba ta fuska kudur cewa shi yake bayarwa ba wanda ya dauka annabi yana bayarwa shi a kansa shi da kansa ko wani wali ko wani kowaye to wannan ai yayi ridda ba wanda yake mai bayarwa in ba Allah ba a hakika kakku tarar da, da Allah fil aqwali wala fil af'ali haka nan a ayyuka kada ku nuna tarawa da Allah a ayyukanku a yanzu Allah ya kama wani zamani da ake cewa ana ƙoƙari a samu haɗa kai tsakanin mazauna ƙasa hadda wanda ba musulmi da musulmi da ba musulmi ba wasu sukan fito da tsarin cewa wai yana cikin hanyoyin haɗa kan wanda ba musulmi ba su je wajen da musulmi suke ibada su yi tarayya da su a ibada wai su ma musulmi sai su rama su je wajen da wa'yancan suke ibada su ta su a ibada wai da haka ne kai zai haɗu to wannan ba daidai ba ne duk musulmin da ya je wajen wata ibada daban ba ta musulunci ba ya tarayya da masu ita to ya tabbata ya yi ridda akwai hanyoyi da yawa da za a ba a haɗa kan in dai an yi adalci ai ba a haɗa kai ma irin adalci ai abin da ke kawo tashin hankali barin adalci amma matuƙar za a yi adalci kowa a bashi haƙƙinsa kowa a bashi abin da yake nasa ai za a haɗa kai amma zaman ana cutar da wasu shi ke kawo rashin haɗa kai shi yasa babban abu da aka gina komai akai adalci Allah subhanahu wataala ya faɗa mana manzannin da ya aiko da littattafan da ya duk yayi ne da mannan ai zaman adalci shi yasa ne za a dawo ai zama na musulunci me zai hana ma ai zaman lafiya laka dan sanna rusulana bil bayyinati anzalna ma'am al kitaba wal mizana li liyaquma an-nasu bil qisti liyaquma an-nasu bil qisti ai zaman adalci ne haka nan kuma fil itiqadat a wajen itiqadi ka a tarar da wani da Allah ka a tarar da wani da Allah wa bil walidaini insana sannan kuma ku kyautatawa mahaifanku kyautatawa a insana din maf'ulun mutlaq ne li fi'l mazufin qadarahu al-mufassir bi asinu mai tafsir ya kadara maf'ulun na fi'ilin na maf'ulin na mutlaqi da cewa ahsinu ku kyautata wa iyaye almuradu bil walidaini abinda ake nufi da mahaifa al'abu wal um uba da uwa wa in alaya ko da na saman saman ne ko kakan kakan kakan kakanka ne yake nan ka kyautata masa yadda za ka kyautata wa mahaifinka ko kakar kakar kakar kakarka ce take nan ka kyautata mata irin kyautatawar da za ka yi wa mahaifiyarka wala taqtulu auladakum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a wani hadisi ce ne da mai biyayya ga mahaifansa duk abin da zai yi ma ya je ba makawa ƙarshe sai ya je aljanna saboda duk abin da ya ma na banna to saboda biyayyar da ya ga mahaifa sai Allah ya masa ilhamai ya gyara a ƙarshe shi ko abin da ake istina da shi ƙarshen haka nan kuma yake cewa ce ne da mai saba wa mahaifansa duk ma abin da zai ya je ba makawa sai ya je wuta ayan shi yasa duk wata bajanta ta mai saba wa mahaifa ai a banza ni ya ce zai tsaya ba Allah ko zai tsaya bajanta a wani abu ya zama a banza karshen ta dai sai ya je wuta wala taqtulu auladakum ku kashe ƴaƴanku bil wa'adi ta fuskar binne su suna ya da rai wannan kenan wasu suka ce ya hada ma da irin abin da ake a yanzu na zub da ciki yawan zub da ciki da ake Allah ya kama wani zamani da aka ɓata tarbiyya aka ɓata tattalin arziki aka ɓata abu da yawa ya zamo a samu a aure a katangance kai ya zamo wata babban matsala ga kuma an ɓata tarbiyya an motsa sha'awa ana yawan zartar da sha'awar ba inda Allah ya ce ba aka yakan bayu a yi ciki shi yasa irin yadda ake zub da ciki shi ma dai yana cin katulul aulad shi yasa banna ta zamo bisa banna zulumatun ba'aruha fauka ba'ar an yi lalata an samu ciki kuma an je an kashe ciki an kashe rai shi yasa banna ta zamo banna ce bisa banna ina ma da duk za a gane a dawo tsarin musulunci yadda tattalin arzikin zai gyaru al'adu su gyaru sauran mu shawar ibrahim radiyallahu ta'ala anu yake faɗa cewa fa hafifu min al'awa'id ya kamata wajen aure a gane a rage al'adun nan an ɗora wa kai wasu al'adu da yawa wanda haka ɗin ya bayu ana samun samari da yawa amma ba damar a yi auren saboda al'adar da aka aro aka ɗora wa kai ana samun 'yan mata da yawa wanda sun isa a ce sun yi aure suna gidan mazaje ko ma sun hayayyafa amma al'adun nan da aka kawo ba su ba da dama sun yi auren ba shi yasa me maganin haka sun shi ran ran ta'ala me yake tsawatarwa akan irin wannan cewa an tsaya bin al'adar nan to za ta kai bayi ta bar za ta kai mutane har ƙasa ya sa me abin yi a sanya za a gyara tattalin arziki ya za a yi kuma a rage wa'annan al'adu da aka ɗora wa kai wanda ba su dace da shari'a ba aure in miji ma sadaki kadai ya kawo addini ya ce ya wadatar a daura aure su je su ci gaba da rayuwa abinda Allah ya hore musu saci da ɗayan tayu daga baya Allah ya hore mata ya mata fiye da abinda ake na wani kaya ko lefe ko mene in kuma dan an yi lefen aka je rayuwa ta gagara me aka in ya zo mata da lefen da yake yafi na kowa amma kuma aka je a zauna din ya gagara me aka sa in ba a yi ba Allah ya hore aka zauna din kuma ya hore duk abin da za a yi to me aka rasa ai ba a rasa komai ba shi yasa dole sai an dawo an gyara dole sai an dawo an gyara kullum muna ƙara ɗora wa kanmu abin da yake damu wanda haka ɗin yake ta farar da wasu ɓannar masu yawa wani sha'awar ta kai inda ta kai shi yasa da ya samu dama ko ba inda Allah ya ce ya masa izini ba ne sai ya ga gwamma ya zartar da sha'awar nan ya rabu da sha'awar nan ya rage sha'awar nan a kansa ko ta ga cewa gwamnati ya haka wanda aka din ka haifar da abin ba da yawa na banna ba kaɗan ba don da an rage irin wannan da sai ya zama an wa kai faɗa an wa kai maganin haka wala ta kafaru amma a auladakum min imlaq duk ku shi ƴaƴan ku saboda talauci fakar talauci ta na bayan an yi auren an ɗauka shi ma za a duba a gani akwai guraren da shari'a ta ba da dama a irin nan akwai guraren da shari'a ba ta ba da dama ba ba daidai ba ne akwai inda shari'a take ganin eh daidai ta yi matan nan akwai wata rashin lafiya tare da ita masana amintattu sun faɗa cewa a ce a bacce ta ciki hatsari ne ta kamar ana ɗau matakin ka ta sami ciki ai daidai ne bari ma sai ya zamo wajibi in aka duba hakanan ma kuma akwai inda zai kai ma ko ta yi cikin in akwai abin da aka hanga wanda zai zamo banna a ce gwamma a zubi da cikin musamman in ba a busa rai a ciki ba in ka duba hashiyar madabigi akan sharhin ibn hajar al-haytami na arba'una hadisan annawawi na hadisin abdullahi mas'udin za ka ga bayanin da ya akan wannan ya yi bayani akan wannan shi yasa akwai gurare da yawa na a ɗau matakin a ce a ɗau matakin hana ciki ba daidai ba ne musamman da yawa masu magana a ɗau matakin hana cikin nan babban dalilin su shine arziki arziki ba ƙasa ba ta da arzikin haka alhali ga wasu can sun danne biliyoyi da yawa wanda ya isa a ce an ciyar da wasu sun danne abu da yawa da inda a ce an kashe a bangaren noma ya isa a ce ƙasa tana kai abinci ko ina ma tana siyarwa amma wasu 'yan tsiraru sun danne wannan kuma kullum ana tuciyar ƙasa ba arziki dole a sanya za a ririta a daina yawaita hayayyafa ko don su su samu damar ƙarin satan ne ko ƙaƙa Allahu a'lamu amma akwai inda yake yin haka din daidai ne akwai inda yake yin hakan daidai ne in akwai dalili wanda shari'a ta yarda da shi na hannu narzuku mu ne za mu azurta ku wa iyahu tare da su haza wannan fi ma'anar ta'alili ne na hailin mutakaddas kamar ma'anar dalili ne ga hannun da ya gabata abin da yasa aka hana ku dan duk arzikin da kuke bukata duk abin da kuke bukata a duniya Allah ya riga ya tanadar muku shi yasa tsakanin jumlolin guda biyu akwai kamalul in saboda la taqtulu auladakum insha'i ne dalabi tunda nahayi ne na nuna hukum ko khabarun ne shi yasa akwai kamalul inqidai sannan kuma akwai shibhu kamalil ittisali saboda ita jumla ta biyu ta zo ne kamar daga tambaya da ta faru daga jumla ta farko shi yasa wanda dai kowanne a ciki mai hukunta a ce an yi fasalu ne shi yasa ko gashi an yi fasalun ba a ce wani hannu na zugukun ba mu ne za mu azurta ku ko da su wal ma'ana abinda ake nufi la taqtulu auladakum kada ku kashe ƴaƴanku min ajli husuli faqar dan tsoron samuwar talauci li anna rizqakum wa rizqahum alayhi dan abincinku da abincinsu arzikinku da arzikinsu duk na kan Allah kuma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha la ala ghayrina ba akan wani mu bane ba akan wani Allah bane wala taqrabul fawash ku kiyayi kusatar zina manyan zinubai kan zina kamar zina ma zahara min ha abinda yake ya bayyana daga gare ta wa ma baɗana da abinda yake ya koyi ɓuya ai alaniyata ha wa sirraha wanda yake a bayyane da wanda yake a ɓoye haza am daka ce la ta karbul fawasha ya fi gabawa min ma qablahu daga abinda yake gabansa li'anna min jumlatil fawashi qatl al awlad domin kashe 'ya'yan nan yana cikin jumlar fawahish ɗin da aka yi hani daga aikatawa shi yasa akwai idinabi kenan akwai idinabi da zikirin ammi ba da alhasi a nan wanda yake a bayyanan kalkatali kamar kisan kai wa zina da zina wa sarikati da sata wa jami'il ma'asi zahiriya da baki ɗayan saɓan Allah wanda ake a fili. da ya wasir riha da wanda yake a boye kokar riya kamar riya wal ujubi da qayi wal kibri da girman kai wal hasadi da hasada wa jami'il ma'asil qalbiyya da baki ɗayan saban Allah wanda yake a zuci wanda ba da gaba ta fili ake bayi ake aikatawa ba bari a zuci yake wala taqtulun nafsa allati harrama Allah ku kashe rai wadda Allah ya haramta a taɓa ta shi kuma wannan alfu hasin ala ami an adabta hasi bisa ami shi yasa ita wannan aya ta kunshi alful ami ala hasi kamar yadda yake ta kunshi alful hasi ala ami wani kutatuhu abinda yasa aka kawo wannan wani kutatuhu fa'idar yin haka al-istisna'u saboda istisna'in ba'adahu da ya zo daga baya shine illa bil haqqi kada wani ko illa billati hiya ahsanu illa billati illa bil haqqi illa bil haqqi din da aka faɗa cewa kawai wani ya ɗauka kisan gaba ɗaya ba daidai bane akwai inda kisan ai kisan yake daidai ba kamar yadda wasu a yanzu suke wani azarbabi ba na cewa ai gaba ɗaya ma a hana yin kisa ko yin azaba da kisan kai cewa duk laifin da mutum ya yi ko mutum nawa ya kashe to sai dai a ce a ɗaure shi rai da rai a je a ɗaure shi rai da rai shi ya sa gobe wani ma ya samu damar ya je ya kisa ya sa inda Allah yake faɗa a hakamul hakimina ya faɗa mana wala kun fil kisasi haya ya ullal ba in aka ce wanda ya kisa da gangan shi ma a je a kashe shi ai wannan zai sa don tsoron a kashe shin ya bar kisan sai ya bar kisan amma in ya san ya yi kisan cewa za a yi ajiya a ɗeba masa zaman a kurkuku rai da rai me zai hana yi ya san dai ba kashe shi za a yi ba za a ɗeba masa zama ne a kurkuku za a bashi abinci a bashi wajen kallo a bashi littattafan da zai karanta da kome to me abinda aka rage masa a yi ɗan kaɗan ne ko ta yi daman wasu abubuwan da yawa ba damunsa suka yi ba me yasa ya samu damar kan ku kashe ran da Allah ya haramta illa bil haƙi sai fa in ita ce ta tsawo za a kashe ta ne bisa gaskiya kalkawari kamar ta kashe wata ran wa katabna alayhim fiha annan nafsa bin nafsi ya ayyuha allazina amanu kutiba alaykum alqisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wa haddin riddati ko kuma wanda ya ridda yana musulmi ya ce ya yi ridda wanda mai hukuncinsa a kashe shi wanda shi ma wannan hukuncin yanzu cewa ake da musulmi wayan ba su ɗauke wannan ba daga tsare-tsarensu ba za a tafiya da su ba dole sai sun yadda wai kowa ai yana da yanci in yana musulmi yana da yancin in ya gano ya bar musuluncin ya bar musuluncin to ba haka tsarin allah yake ba duk wanda ya ridda ya yi wa hukuma ta musulunci ta waye ne a duk duniya ko an yadda wanda ya wa hukuma ta waye duk mataki a iya ɗauka a kansa wa rajmin musani ko kuma wanda yake musani in ya zina wanda aka ce a jefe shi zalikumul mazkur wannan abin nan da aka ambata wasaku bi Allah yana ta umartar ku ne da shi la'allakum ta'qilun ko dai ku tsaya ku lura ku gane abin da ake so a dora ko manufar da ake so ku rayu a kai ta tadabbaruna za ku tsaya ku lura ku gane abin da ake nufi daga gare ku ku rayuwa rayuwa ta kirki wadda za ku more ta a nan ku more ta ma bayan mutuwa ku من عمل صالحا من ذكر له انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم wanda duk ya aiki aiki na kirki ko namiji ne ko mace matukar da yana mummune to ai ba makawa tun a nan duniya zai rayu rayuwa ta kirki kuma ya mutu ya koma wata rayuwa wadda yake tafi wannan kirki Allah subhanahu wata'ala ya hore mana lurar
yana tambaya ne yin aswa yin burushi da yin aho a wata azumi ya halatta shi wato yin burushi ba haramun ba ne duk cikinsu ba abin da yake haramun illa iyaka abin da ya sa malamai da yawa suke ganin cewa yin burushin abin a bari ne saboda tsoron kada wani abu ya tafi ga makogwaro ya bayi zuwa a ce azumi ya ɓaci sai an rama kenan shi yasa aiko a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a wajen alwala a isa matuka a wajen kurkuren baki da shaƙa ruwa a hanci amma ce illa an ta kuna sa'ima sai fa in kana azumi to alwala ma da take ibada an ce in kana azumi wajen kurkuren baki ka yi sama-sama yanzu Allah wanda ya burushi ya yi kurkuren baki sama-sama ne ko ko ya kai matuka a ciki ai mutum sai ya ba kansa amsa shi yasa a nan malamai da yawa suke cewa to ai shi ne dai ba akalla dai ba gaba ɗaya an gamu idan ba abin da ya kai makogwaro a ciki azumi yana nan ba abin da ya bata azumi eh amma gudun kada wani abu ya kai ga makogwaro tunda yana ɗauke da abubuwa daban-daban yana ɗauke da kemikal akwai zaki akwai zaki-zaki akwai maiko-maiko a ciki shi yasa ai abu ne mai sauki to ibada ma alwalan ma da za ka yi an ce in kana azumi in za ka yi kurkuren baki ka yi sama-sama kafa kafa don kada wani abu ya tafi to balantana ba ibada ba me zai hana a yi buroshin kafin alfijir in ya so a hakura sai bayan faduwar rana a yi amma dai gaba daya ba abin da zai kare azumi a ciki haka nan shi kawan abin da yasa aka ce karahiya ne ifata ta gari don tsoron kada jikinsa ya rauni ya bayi zuwa shan azumi wanda ya sarrafa makallawa yana neman karin bayani ne kan wannan baitin na laka za su rikulu min alimi da bai biyo min hali adam al-asma ai abin da ake nufi wa Allah ma adam al-asma a kulha eh kusa wannan ayar tana nufin cewa annabi adam sunaye kawai aka san da shi ba aiki shi a to ya ta ce ai cewa ta wa'allama adam al'asma a kullaha ya sanar da annaba adam sunayen abubuwa an faɗa an faɗa masa wannan shine kaza ga amfaninsa kaza amma zarar sanin amfanin abu ya nuna an san abin har hakikarsa yanzu misali an nuna wa mutum mota wannan mota ce kuma za ta ɗau mutum ko mai ɗaukan kaya ce za ta ɗau kaya mai ɗaukan tan goma ce ko mai ɗaukan tan talatin ce an faɗa masa za ta iya tafiya daga nan tautau daga Legas za ta yi awa kaza kan ta zo koko tana da dama ta tafiyar kilo kaza kilomita kaza a awa ɗaya ba an faɗa masa amfanin ba to amma ya san hakikaninta to amma wanda yake shi ya san duk abin da yake cikin injin da kowane part nata yadda idan da za ka ɗauke wani nata ka kawo wani irinsa amma ba nata ba zai daga ai wannan ai ba nata ba ne eh wannan ai ba nata ba ne to kuma sai a ce ɗaya ne ai ba ɗaya ba ne kaga wannan shi ya samu zatul ulumi ne wannan ko ya samu asma'u ko shi yasa ba ta arure ai tsakaninsu to alhamdulillah